بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيمتن ونن وني ميتارين البركة نا asabar daren lahadi wanda ya dace da takwas da wata na uku watan rabi'in al-akhir rabi'in al-awwal afwan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da uku da wata na tara miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisinmu na karatun hadithi da muke gabatarwa a kowane mako a irin wannan rana ta asabar a wannan masallaci na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda yau za mu tashi a darasi na sha tara a darasi na ishirin afon a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a darasi na sha tara mun kwana a hadisi na ɗari da sha biyar wanda yau za mu tashi hadisi na ɗari da sha shida da yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna fata wa Allah madaukakin sarki ya datar da mu da kuma ba mu ikon kwatanta abin da muke muke karantarwa za mu tashi babi na ishirin da hudu a cikin wannan littafin kitabu sola har yau dai muna nan a cikin kitabu sola babu tashahud babi da ya zo ya karantar da mu yanayin da ake yadda ake yin tahiya da kuma a inda ake yin ta da ma hukuncinta da kuma abin da ya kamata a ce mun sani na ma'anarta saboda wani yana nan ya jima shekara da shekaru yana sallah ya yi shekara arba'in shekara hamsin amma idan ka ce ya fassara maka tahiya bai sani ba wannan ba ma fassarawan ba ya karanta maka ita yadda annabi ya karantar bai iya ba Allah ya dacar da mu malace babu tashahhud alhadisu sadis ashara ba'da almi'a hadisi na 116 ba hadith na 116 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه an samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda qala yace allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhuda annabin Allah ya koya min yadda ake yin tahiyya kaffi baina kaffaihi hannuna yana a hannunsa sai da ya kama tafin hannuna ya rike a lokacin yake koya min wannan karatun kama yu'allimani kama yu'allimuni surata min alquran kamar yadda yake koya min sura daga cikin alqurani mai girma ta yadda yake nacewa wajen karantar da ni har yaga na kware na iya haka ma annabin Allah ya kama hannaye na yana karantar da ni waton tahiyya abin da ya fada shine at-tahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan a takeice ita ce ta hiyar da manzon Allah ya koyar da Abdullahi dan dan Mas'ud a ma'anar wannan tahiyar da ta attahiyatu lillah attahiyatu jam'u tahiyya in aka ce tahiyya kuma ana nihin gaisuwa sai dai malamai suka ce idan aka dauki ma'anarta attahiyatu lillah ana nihin girmamawa na kowane irin bangare ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala kana girm in kace attahiyatu lillah ma'ana kana fadar kyakkyawan gaisuwa ta girmamawa ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta ma'anar attahiyatu lillah kenan kyawawan gaisuwa su tabbata da Allah alafazi na tarjama harfiya amma tarjama ma'anawiya attahiyatu lillahi jumalamai suka ce ai ana nihin girma girmamawa ya ƙara tabbatar wa Allah subhanahu wataala was-salawatu wat-tayyibat da ma as-salawat as-salawatu jam'u salah salloli da ake na farilla da nafila dukkan su ana yi ne dan Allah ba dan wani Allah ba suka ce a'a ana nihin ai al-ibadatu kulluha wal ad'iyah dukkanin wani nau'in bauta da shi Allah ya ce ayi to wannan abun muna sarrafa shi ne wa Allah subhanahu wataala ba ma wa wani wannan abun da ma addu'o'i domin ma'anar sallah a yaren larabci idan aka ce sallah as-salat ana nihin addu'a ina fatar mun fahimta to da kuma addu'o'i duk gaba ɗaya shi Allah shi ne wanda muke roƙa wa tayyibat at-tayyibat masu tana da ma'ana guda biyu ma'anar farin ai duk wani abu da daɗaɗen zance yana fitowa ne daga wajen Allah subhanahu wataala duk wani daɗin zance daɗin kalma duk wani daɗin abu yana fitowa ne daga daga Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta ko suka ce a'a at-tayyibat ana nihin kuma ai af'alul ibad abu abinda bayi suke aikatawa nagartattu suna yi ne wa Allah subhanahu wataala bambanci karatun ko domin duk wani abu mai kyawu yana tafiya gun Allah ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu la gun Allah ne nagartaccen aiki yake hauhawa da haka ma'anar at-tayyibat ana nihin abu nagartacce na fitowa wajen Allah sannan kuma nagartattun ayyuka daga bayun Allah suna zuwa wajen Allah subhanahu wataala mun fahimta sai assalamu alayka ayyuhan nabiy amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi idan aka ce assalamu alayka amincin Allah shine Allah ya ambaci manzon Allah cikin taro mafi alkhairi shine assalamu ko kuma baita da assalam assalamu Allah ya ambaci manzon Allah cikin taro mafi alkhairi kuma ya ya ƙara masa albarka to amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da kuma rahamar Allah rahamar Allah ana nihin rahamar da Allah ya bayani wa barkatu da kuma albarkar Allah subhanahu wataala shine ƙarin alkhairi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata wa bayun Allah nagartatu maza da mata mutane da aljanu duk inda suke wannan abun salata yana kai zuwa gare su sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad tabbas shugaban halitta annabi muhammad bawan Allah ne kuma dan dan aikin Allah ne wannan shine ma'anar ma'anar tahiyya jama'a mun bai ci karatun ko malace wa fi lafzin a cikin wani lafazi kuma idza qa'ada ahdukum lis-salati idan ɗayanku ya zauna a inda ake yin zama a cikin sallah falyakul yace attahiyatu lillah ya karanta wannan ashe kaga ana karatun tahiyya ne lokacin da aka zauna zaman aka zauna ba a karatun tafiya a tsaye ba a karatun tafiya a rukuyi ba a karatun tafiya a cikin sujuda yaushe ake yi ana karatun tafiya ne lokacin da mutun ya zauna domin cikin sallah ana zama akwai zama da ake yi tsakanin asfada sujadatai sannan kuma akwai zama ba'adar raka'atai ne bayan kayi raka'a bi zaka zauna ka tashi ka kawo sauran raka'at in guda ce in biyu ne in kuma shine na ƙarshen sai kuma kai ka sallame ina fatar mun fahimta to a irin wa'annan huraren nan ake yin wannan wannan tahiyar jama'a mun fahimta da haka wannan tahiyar ta ta tattaro alkharrai da albarkoki da addu'o'i da kuma sifofi na na kamala a cikinta ta a cikin akwai sifat muta'addida na kamala kuma mana suka ce tahiyya da dama ta zo akwai sauran tahiyyat wanda ba wannan ba sai dai suka ce wannan tahiyyar da muka karanta ta at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulul abduhu wa rasuluhu suka ce wannan tafiyar ita ce mafiya yawan malamai suka hakaito daga cikin sahabbai da mata bai galiban tabi'ai da malamai ai sahabban annabi wannan tafiyar ce tafi shahara a cikin su bal ma al-imam al-bazzar alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa asahhu ahadithu fi at-tashahhud huwa hadith ibn mas'ud mafi hadisi wanda hadisin da fi kowane hadisi inganta cikin hadisai akan tahiyya shine hadisin abdullahi dan mas'ud wannan hadisi duk wata tafiya a cikin tahiyyar da ka sani to wannan tafiyar ta fi ta inganci daga bakin annabin Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi sada kuma yace ruwa min nafin wa 20 tariqa wannan hadisin an rawaito sa ta hanya ta hanya 20 da yan kai hanyoyi daban-daban na turqukin da ake karban hadisi kusan 20 da yan kai sada kuma yace wala ya'lamu fi at-tashahhud asbatat minhu yace ban sawata tafiya ba da tabbata fiye da wannan tahiyar ولا أصح أسانيد كما يفي قرفين إسنادي ولا أشهر رجال كما ما فيها يوم ماذا جند سكاو wannan tafiyar shahararru ne sun shahara kamar wannan wannan wannan tahiyar ina fatar mu fahimta ibnu hajar al-asqalani ce wannan zancen babu sabani akai haka duk wata tafiya da mutun yake tahiya to wannan tahiyar tafi inganci kuma tafi karfi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina fatar mun fahimta sai fa'ila ta biyu a cikin tahiyya jama'a akwai wata wani abu wata garabasa shine al'amarin tahiyya abu guda biyu ne farin ina zance ne akan salati a cikin haƙƙin Allah sannan kuma da bayin Allah idan kai tahiyya to bayan ka kai gaisuwa kyakkyawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to kuma duk wani mai imani a duniya duk inda yake to kuma kana masa addu'a ne a ciki idan kace assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu assalamu daga wajen Allah shine Allah subhanahu wataala ya ya ambace mu a cikin mala'iku to duk wani bawa daga tacce Allah ya dinga ambata shi cikin mala'ika kaga wannan ba karamin alkhairi bane ko Allah ya datar da mu sannan kuma daga cikin abin da zamu za mu fa'inta cewa shi wannan fa da wanda suka rasu da wanda suke raye wannan alkhairi yana kai zuwa gare su. Wanda ci karatun da kyawu, Allah ya dacar da mu. Daga to yaushe ake yin tahiya, ana yin tahiya ne a zama na farko bayan mutum ya yi raka a biyu, ya yi raka a farin ya taso, ya yi raka a ta biyu, in ya zauna ya yi sujuda ya taso ta biyu, to lokacin zai zauna sai ya tahiyya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai kabbara kuma kaje da raka'ata ta uku ko in kuma shine ta ƙarshen to kuma sai ka je da yimu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salati jama'a kun fahimci karatun Allah ya sanya muna albarka babi na 25 malace babu kayfiyatu salati ala nabi babi wanda yazo ya karanta da mu yadda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ya ake wa annabi salati to shi zamu yi karatu domin da yawa daga cikin al'ummar annabi a yau ba su iya wa manzan Allah salati ba, wani ka ce yi wa annabi salati, sai ka ce ya karanto ni salatin can ko ya gunce ko wani makamancin wasu ci maka sallallahu Alaihi wasallam shi kenan ya kari, amma ya ake asalin yawan annabi salatin bai sani ba. Jama mun fahimta, haka ne ko ba ka bane, balma wani ma bai damu da yin salatin ba, shi kuma annabin Allah ce man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashar duk wanda ya min salati daya to annabin Allah ce Allah zai masa salati goma salatin Allah wa bayun Allah shine Allah ya dibi laifinka mai girma ya yage maka ta dalili wa manzon Allah salati daya in kai wa manzon Allah salati dari kuma Allah zai maka salati dubu in kawo manzon Allah salati dubu Allah dai san abin da za shi baka bala daga naga cikin abin da kada mu yi wasa da shi ƴan uwa ina wa kaina wannan nasiha da ku daga cikin abin da kada mu yi wasa a gunyin sa shine yau manzon Allah salati kuma wallahi alazim in ka rike wa manzon Allah salati ko malam baka kunyata a duniya kun ba ganin bayan ka a rayuwa in ka rike wa manzon yin salati wa annabin Allah ba za ka kunyata ba a duniya kuma ba za ka ba za a ga bayan ka ba a rayuwa domin yawaita wa manzon Allah salati alamatun min alamati hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya tsitsi kansa yana wa manzon Allah salati yana yawaita wa annabi salati to wata tambari ne wata alama ce da ke nuna cewa kai fa masoyin annabi ne wanda ba masoyin annabi baya iya wa manzon Allah salati to kuma in kana ikrarin son annabi to kuma dole kai yadda manzon Allah ya karantar dan amfanin aiko annabin Allah shi ne dan ya koya mutane addini haka ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim inji Allah dan kai annabin Allah kawo mutane bayani duk malaman da yake karatu wanda yake karatu lugha nahwu ya san cewa wannan lamun lamu ta'lil ce ai dalilin aiko ka shine dan kawa mutane bayani kashe duk abin da zaka rika na addini dan uwa sawo zuciyarka ruwan sanyi ana koyar abun ne wajen manzon Allah duk wanda zai koya maka ba in ba annabin Allah bane aikin banza ne koya daga makaranta mai tushe mai asali tace makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bale ce al hadisu sabi'u 10 ba'da al mi'a hadisi na 117 an Abdurrahman bin Abi Layla an samo daga Abdurrahman dan Abi Layla dan mahaifin Layla qala yace wannan Abdurrahman tabi'i ne shi ba sahabi bane tabi'i ne ai mun san tabi'i ko tabi'i shine wanda ya ga sahabin annabi shi ake cewa tabi'i shi bai ga manzon Allah ba amma ya ga wanda yayi rayuwa da annabin Allah sai a ce masa mi tabi'i in ko kaga wanda ya ga wanda ya ga sahabin annabi ka zama to tabi'u tabi'i ko kuma ta karatun shi kuma sahabi wanda ya ga manzon Allah yana mai imani da shi ya mutu kuma akan imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi Abdurrahman bin Abi Layla shina cikin tabi'ai qala yace laqitu ka'bu laqiyani ka'bu bin ujrata yace wataran na hadu da ka'ab dan ujra ka'ab dan ujra shi kuma sahabi ne Allah ya kara masa yarda ka'ab dan ujra menene shi sahabi ne shi kuma Abdurrahman bin Abi Layla menene tabi'i ne kaga shi Abdurrahman yaga Ka'ab shi kuma Ka'ab yaga wa yaga annabin Allah na daga cikin ni'ima da Allah ya yi wa sahabbai ko wallahi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'imar mu Allah ya haranta mu na ita sun ga annabi kiri da wasu sun rayu da shi wasu sun ci abinci da shi wasu ma annabi ya aura musu wasu sun aura wa manzon Allah kuma har a samu yau dan bakar mace zaka yana zagin wa'annan kasan sakare ne wallahi in ba da wawanci ba da sakarci ka zo kana zagin sahabin annabi har kana nuna wai cikin sahabban annabi akwai dan wuta saboda Allah in sahabin annabi ya shiga wata uban wa zai shiga aljanna kai ka san dai uban ka zai shiga aljanna ba wallahi kai da kake zagin su ja ba ka bane in sahabin annabi zai je wuta ashalillah ka san dai uban shi shi ba zai shiga aljanna ba ba ka bane wannan sakarci ne wallahi Allah ya kara musu yana kuma ya kara mana so su yake cewa yake cewa da shi shi Abdurrahman ne aya wannan ne game da shi Ka'abu dan Ujra ya game da da Abdurrahman bin Abi Layla sai ya ce da shi ala uhdi laka hadiya ba za ka so mana baka wata kyauta zamanin abba yana ce ba za ka so in baka kyauta me kake tsammani na'am ina ce ba za ka so in baka kyauta ba me muke tsammani kudi ko to su zabe suka ce za su baka kyauta to za a ƙara da kai abinda baka sani bane ai kuma ba abinda ya kai a ilmantar da kai abinda baka sani ba baka bane jama'a haka ne ko baka bane ba abinda ya kai a ilmantar da kai abinda baka sani ba duk wanda ya karantar da kai abinda baka sani ba wallahi maka kokari a rayuwa ya taimaka maka sosai ina fatar mun fahimta yace ala uhdi laka hadiya shin wai bazan baka kyauta ba bazan baka wata tsaraba ba bazan baka wani kado ba kamar ka saurayi ne yace zai ba budurwa kyauta tadibin wata ila ko iPhone haka ko wata wasu kaya dai masu tsada haka ko to su ba kaya bane karatu ne tsantsa saboda shine a zuciyarsu ko kuma saboda kudin ne a zuciyarmu shi yasa muke tunanin su shi yasa manzo Allah ya cewa man kalatil dunya hammuhu ja'ala Allah faqrahu bayna aydayhi duk wanda yasa duniya gaba shi dai gurin sa duniya to Allah zai sanya talauci sa a tsakanin da sa duk abinda za a bashi ba zai ji ya wadata ba wa man kalatil akhiratu hammuhu jama'a Allah amra duk wanda lahira ce gaban sa to sai ga Allah na tattara masa al'amarin Allah ya hada masa al'amuran sa wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghiba kuma duniyar ta zo gunsa tana mai kwaɗayinsa ba shi wace kwaɗayinta duniyar ke neman su ba shi ke neman ta ba daga in kana son ka more ko to mai dama Allah al'amarin ka fuskanci lahira to duk abin da ya tsananta wanda ake tufafutuka ana ta nema to kai sai Allah ya kawo maka shi a sauƙaƙe ko kun fahimci karatun Allah ya datar da mu to sai yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina yace ina buƙatar wannan tsaraba sai ce ai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito akan mu gun mu faƙulna sai muka ce da annabin Allah ya Rasulallah ya ma'aikin Allah, ƙad allaman Allah kaifa nusallimu alaika, Allah ya koyar da mu yadda za mu maka sallama, Allah ya karantar da mu yadda za mu maka sallama, fa kaifa nusalli alaika ya annabin Allah ya za mu yi masalaci. Allah ya koya muna yadda za mu maka sallama, ce, Assalamu alaika ya nabi Allah, ko? shi ne sallama wa manzan Allah amincin Allah ya tabbata kuma kasan wannan kalmar fa ba karamar kalma bace assalamu alayka wa assalamu alaikum falan wallahi ba karamin alkhairi bake cikin ta kai inda ka san irin abun da ke cikin ta na fa'idodi to ina jira da, da gangan zaka tashi da mutum dan ka dawo kai masa sallama saboda ka samu alkhairin da ke ciki da mun san irin gara basar da ke ciki abu na farin fa idan ka ce mutu assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam za a baka lada goma kai tsaye ba shi lada goma in kuka haɗa hannaye zunubin da ka yi a wannan wunin ya goge nashi ma ya goge mun baci karatun zunubinsa ya goge naka ma ya naka ma ya goge ga yamin aikin da za ka yi ka samu wannan darajar kai tsaye in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20 ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah lada 20 yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada 30 inga ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh lada 30 to kuma yanzu abinda ke da kuwa ciki as amincin Allah ya tabbata gare ka halan wannan kalmar ba karamin alkhairi bace amma bature sai yazo ya bata mu da banjur bansuwar bahaushe ina kwana ina wuni eh bature in yi la good morning kaga zaka taba ta mun al'amur akrawa da wannan alkhairi yanzu kaga ba shi a hadisi ko da da'ifi ne kai ko hadisin da ake bugawa a tawa babu shi hadisin da in kai mutun ina kwana ga lalar da za a baka babu Allah ya datar da mu kuma Allah ya ce in aka maka salama ka karkame daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan musulmi muka sallama ka amsa masa in kuma ka amsa wanda suka fi ka alkhairi za su karba masu su ne mala'iku in mutum ya maka sallama ka ji shi ka kare sa to Allah zai sanya mala'iku su amsa masa to sai annabin suka tambaye annabi to ya zami maka salati ya ake waka a salati qala sai annabin Allah ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد جماعة مفعدة سكت النبي عظامي ما صلاتي ستقولوا كتي اللهم يا الله صل على محمد يا الله كي صلاتي والنبي محمد ina ga salatin Allah wa manzon Allah shine Allah ya ambaci annabin Allah cikin mala'iku kama wa ala ali Muhammad kuma Allah kai salati wa iyalin annabi Muhammad iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi matansa da ƴaƴansa da jikokinsa ta taba kunnansa da kuma iyalin aqil da iyalin ja'far da iyalin al-abbas da iyalin ali bin abi talib da duk wanda musu da cikin iyalansu suna cikin ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wata daraja ɗin alim suna da wata daraja daraja ta sai aka kebance su cikin sallah ake ake musu salati ko kun baita ai ba zumunta da annabi ba wasa bace ba ka bane to ko cewa kai kana da alaka kana da zumunta da gwamnan garin ku ai zaka ji kanka sama sama daga kuke yi ko to balantana wanda yake dan gidan annabin Allah duk duniya a tara ba wanda zai daraja shugaban halitta wallahi ba za a taba yi ba har abada ba wanda yake sa kima da daraja a gun Allah subhanahu wataala duk abin da ka taka a duniya manzo Allah ya zarce ka in kana takamar karatu annabin Allah takanka ne a wajen karatu in kana takamar duk abin da kake takama da shi annabin Allah ya zarce ka sallallahu alaihi wasallam kuma duk duniya shine kadai ya taka yaje inda ba wanda yaje a can ai wannan kadai ya isa sharafi ko kuma Allah ya bashi annabtaka asan Allahu yashtabi min almalaikati rusulan wa minan nas idan Allah ya zabi mutun ya bashi annabtaka to Allah yana son sai kuma sai sa shi khairu khalqillahi baki daya Allah ya kara mana son annabin Allah la jama'a in baka so annabi ba to kai asara annabin Allah yake cewa salasun man wajadahunna faqad wajada halawatal iman abu guda uku duk wanda ya same su ya samu dandanan imani ka dandane imani kana da imanin har ka dandane sa mutum ya dandana abin da bai da na'am yanzu misali in baka da shayi zaka dandana ta babu in ga ya ce ka dandana abu ma'anar kana da kana da shi ko an baka shi daga ciki sai annabi ta an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahu a waye gari a zuciyarka ka fi son Allah da manzon akan kowa Allah da manzon ka fi so akan kowa duk kowa a duniya son da kake masa bai kai ba son da kake wa Allah da manzansa ko bai ta in ka so Allah da manzansa a haka to kawai ka dace Allah ya taimake mu akan son Allah da manzansa to son Allah kuma shine kai abin da Allah ke so son manzan Allah ka bi abin da ya karantar shi kenan in ka shekara dubu kana cewa kai masoyin annabi ne sai ga abin da annabi ya kuma kai da kake yi kaga ba ba soyin annabi tare da kai wani waƙi na cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da son da kake wa manzon Allah da gaske ne to da kai wasa da'a alamun kana son annabi a ganka da yadda annabi ya rayu kana kwatantawa ya tsira gemi ka bari ya rage wando ka cire yana aswaki a ganka da aswaki eh yana sada zumunta a ganka kana sada zumunta na'am yana karanta qur'ani a ganka kana karanta qur'ani yayi kaza a ganka kana yi amma sai mutun yace yana son annabin Allah shi kuma ga wasu abubuwan da aka samu manzon Allah yana yi kuma ya rayu akai har ya mutu akai kuma bashi kuma yace yana son manzon Allah wallahi ƙarya kake ƙarya ne har mutun wani yazo ya wuce bai mu manzon Allah salati ba irin salatin da shi annabi ya koyar da sahabbai domin duk iya larabcin ka ne ba kai manzon Allah ba dan afsahun nasi ne duk duniya ya kowa balaga daga cikin abin da Allah ya ce wa ke manzon Allah Allah ya bashi jawami'ul kalim kusa jawami'ul kalim kalma dai annabin Allah zai fada amma duk maluman duniya a taro wallahi sharin ta sai an yi da gaske Allah ya ba sa jawami'ul kalim magana dai za ta yi za ya fada amma tana kunshe da karatu masu dimbin yawa karatu mai dimbin yawa annabin Allah kenan to duk larabcinka ba za ka kai ba iya manzon Allah dan balarabe ne kuma balarabe ma ba kureshe ba balarabe ma ba kureshe sai ka san ba a zancen larabci anan ko Allah ya datar da mu to da haka sai annabi ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati wa annabi Muhammad shine Allah ka dinga ambatar manzon Allah a kodin shi cikin sahabbai ai cikin cikin mala'iku wa ala ali Muhammad ya Allah kai salati wa iyalin annabi Muhammad ka dinga ambatansu kama sallaita ala ibrahim kama da kai Allah ke salati wa wa annabi ibrahim Allah yayi salati wa annabi ko bai ba tana cikin khalilur rahman badadayin Allah ne suna cikin al'ulul ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul guda biyar annabawan da suka fi kowane annaba annabi a duniya guda biyar ne da farin oga kwata-kwata shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi nabi annabi Ibrahim na uku annabi Musa na hudu annabi Isa na biyar annabi Nuhu alaihi wassalatu wassalam wa'annan annabawan duk duniya su fi kowane annabi duk annabawan su da daraja amma Allah ya fifita su akan sauran annabawa haka Allah ce rusulan faddalna ba'dhum ala ba'd to wa'annan manyan ne to annabi Ibrahim kusan ya haifi annabawa da yawa a zuriyarsa akwai annabawa in ka doka shi annabi ne kuma ya aihi annabi guda biyu annabi Isma'il da annabi da annabi Ishaq annabi Ishaq ya aihi annabi wa annabi Yaqub annabi Yaqub ya aihi annabi wa annabi Yusuf ko kun fahimta shi kuma annabi Isma'il a zuriyarsa aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaga ai kuma ai an kare baka bane annabawa wannan Allah ya datar da mu wa ala ali ibrahim kuma kai salati wa iyalin annabi ibrahim innaka lalle Allah hamidun kai ne wanda ka cancanta da agodewa Allah ya cancanta agode musu ko bai cancanta ba yanzu fa wallahi alazim wallahi alazim akwai garin da har yanzu ba su san abin da ake cewa wutar lantarki ba har yanzu har yanzu ba su san abin da ake cewa wutar lantarki ba kuma cikin Nijar fa ina maka zanta a nan Nijar har yanzu akwai garin da ba su san wutar lantarki ba har yanzu akwai garin da ba su san famfo ba wannan ko kuwa ba su sani ba ko kuma ga abu ciki lalaba nema mace wannan bai kamata mu gode wa Allah ba ba shakka wannan nemar musu Allah ya tambaye mu akan ta amma wallahi su Allah ba zai tambaye su ba dan Allah bai ba su ita ba duk abin da kaga Allah ya maka a rayuwa a matsayin jarabawa ce gashi nan kowanne da maka maka sadulin ne manya manya kullun cikin connect muke mu ne Facebook mu ne TikTok mu ne wace ce wannan fa shi ma wani abu ne wanda kawai dan wanka na wata kasa kawai kaga kuna a fil video wannan ni'ima ce jama'a mun fahimta to kuma wannan ya kamata mu gode wa Allah akai kaga da Allah ya halice ka in ka ci abinci mai amfani ya je ya zama jini ya rikide ya zama jini ya ƙara yauni ka ƙara haske wanda bai da amfani kuma ka je ka fitar shi wannan ba nima bace kai yanzu in Allah ya tsira maka hitsari na ini guda kai ashban tikat baka hitsari ai asa an samu jarrabawa awa 24 kadai Allah ya taushe maka kuma mara ta cika Allah ya ce ba za su fita ba kai kasa an samu jarrabawa za a shiga damuwa kana tsammani in ka je hospital ko kuma wata clinic za a a samu ka tiyo na za ka kashe a barka da sayan gam ma kadai aiki dai sayan gam kadai jidali dai balantana da tiyo da wace ce da wace ce kuma an kare ga kuɗi sai ka biya amma dan Allah wa zai je yayi ba wali kuma ya ba Allah wani abu wannan bai kamata ka gode wa Allah ba zama mun fahimta kai yanzu in Allah ya bar mutum kawai cikin ka sai Allah ya kumburar da shi ko Allah ya hana maka kaya shi aga ai Allah ya kamata mu gode masa ko kuma sai Allah ya halitta mun ababe na jin dadi ga gadiya Allah ya ba mu ga mata ga wace ce ga wani duk wanda ya mu gode wa Allah amma fa wani kawai fa gane ke fa duk wannan abin da Allah ya masa Allah ya masa kun ba a rayuwa dalili wai ba a dauko daudar duniya aka bashi ba wannan sakarci ne Allah ya samu wani lafiya yace innaka hamidul majid lalle kai Allah kai ne hamidu wanda ya cancanta a godewa majid ko wanda ya kamata a girmama Allah ya kamata a girmama sa wa barika ala muhammad Allah ka ƙara albarka wa annabi muhammad wa ala ali muhammad kuma ka ƙara albarka wa iyalin annabi muhammad kama barakta ala ibrahim kama da kai albarka wa annabi ibrahim وعلى آل إبراهيم كما كي البركة وإيال النبي إبراهيم إنك حميد المجيد الله كيني أبون قوديا وانا كما تأقودي وسلام مجيد كما كيني وانا كما تأجرم ما وانا شيني صلاة, الإبر... صلاة الإبراهيمي كما شيني صلاة دي تقوى صلاة دليل صلاة دي وانا فتولة باكين النبي محمد to kuma duk abin da zai fito daga bakin manzon Allah to wahayi ne daga Allah saboda Allah ne ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa duk abin da zai fito daga bakin manzon Allah wahayi ne mun fahimta haka wannan salati shine salatul ibrahimi kuma shine kamata ka rika ka aje duk wani salati a duniya ka rike salatin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a mun fahimci karatun ko to malamai sun tattauna akan wannan shin cikin sallar farilla idan ka zo dole sai kawo manzon Allah salati a zaman tahiya na ƙarshe ko ba dole bane wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kai amma a takaice abinda malamai suka faɗa a nan shi ne cewa wasu daga suka ce wajibi ne ya zan dole har in mutum ya yi sallah baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba suka ce to sallar sama ba ta yi ba wannan fatawa al'imamu shafi'i da kuma al'imamu ahmad bin hambali Allah ya ƙara musu rahama suka ce duk wanda ya salla farilla in ya zo bai yi wa manzan Allah salati ba to sallar sama ba ta yi ba sallar ba ta yi ba so ce lam tasihhu salah su kawo hadith suka suka kawo hujja da hadisin da ke cewa kaifa nusalli alayka ya zalimi ka salati sai ce qulu allahumma salli ala muhammad sai su kara kaifa nusalli alayka fi salatina ya zalimi ka salati a sallar mu wannan kalma sai suka cewa ai tadullu alal wujubi sai da jama'a al-Imam Malik da al-Imam Ahmad Abu Hanifa to suka cikin malamai suka tafi akan cewa yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallar farilla sunna ce muakkada ba farilla ba wajibi bane kun bayyana malaman malikiya da malaman hanafi hanafiya suka ce wannan yin salatin a sallar farilla a tayya ta ƙarshe a matsayin sunna yake muakkada to wanne zamu doka mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa abinda yake mafi dacewa shine in har za ka yi sallah kai kare ba kana bayin liman ba don wala Allah liman ki kira da gaggawa kafin ka kare tahiyya shi har ya kare salati kuma sai ya salbe kai baka samu kai ba amma in kai kadai ne ko kuma kana kana bada sallah sai kai sallah baka wa manzon Allah salati ba ta yi ba saboda wajibi ne kai wa manzon Allah salati a cikin sallah kai ba kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana yana tar da mu mu ƙara hadisi na gaba ko ina aina ganin ai ma'anar ta fito fili da ake da bukata kaga jama'a mu dage wa manzon Allah salati wallahi kai ko abuwa kaga su dan rihima kamala abba in mutun yaga abuwa su dan kile mai a rayuwa to ka rike wa manzon Allah salati zaka gama maki saboda ka ambaci wanda duk duniya Allah bai son sa akan kowa shi kuma sai Allah maka abin da kake da bukata a rayuwa lokacin zaka tuna manzon Allah ka yabe sa kai masa salati ka nemi Allah ya masa salati to shi kuma sai Allah ya nemi me kake da bukata sai Allah ya baka kun fahimta daga duk wanda al'amari ya kile masa to ka rike abu guda biyu babban sirri a rayuwa na yaye damuwa a duniya sirri guda biyu kada mu yi wasa da shi abu na farin yawaita wa manzon Allah sallallahu salati abu na biyu yawaita istighfari na rance maka da Allah duk damuwar da zaka shiga a duniya duk kaf damuwa ta duniya ba wata damuwa a duniya da mutum zai shiga yau manzon Allah salati ya istighfari face sai Allah ya kama saukin al'amari manzala ce man lazima al-istighfara جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا حديثي ده صحيح inji Imam Tirmidhi ce duk wanda ya lazumci istighfari to duk damuwarka sai Allah ya bude maka ita duk kuncin da ka shiga sai Allah ya faranta maka a rayuwa kaga mu yanzu mun rakin ba ma ba ma yi ko ba ma yi sai mutun ya shiga cikin damuwa sai ga mutun ya koma wanda zaka ga ya sa waka ko ya shiga damuwa wai takile sai ya kunna waka wani lokacin take mai sai ya dan karaben wai lokacin da ofat talibu wal matalube ai shi mai karaben kin kudi ne wai yake nema kai ma abin da kake nema to nema wajen wanda ke bada al'amura shi a wajen ringa ba ko Allah ya datar da mu dake shi ya yi mutun yawa tsakanin shi da iyalinsa ko ya yawaita istighfari zai ga fatahu talauci yau mutun katutu ya rike istighfari zai ga fatahu a rayuwa al'amari ne ka kasa gane gaba da baya rike wa manzo Allah salati ita ce wata istighfari zaka ga fatahu a rayuwarka duk abin da ya shige maka duhu a duniya in har zaka wa annabin Allah salati kai istighfari ina rantse maka da wanda numfashi da yake a hannunsa wallahi sai kaga saukin al'amari zaka daga yau ma kawai sai mu abin nan ba sai ka damu mala a samu addu'a kai ne malamin kanka na hada ku gowan zuwa malamai yanzu ba su mutane addu'a suna da yawa kawunan su eh kawai ka damu da yawa kanka kai ma ko Allah ya datar da mu malace babu du'a ba da tashahhudul akhir babi wanda yazo ya karantar da mu halaccin yin addu'a bayan tahiyya ta ƙarshe bayan mutun yayi tahiyya yawo manzon Allah salati ashe akwai wata addu'a ma da ake yi alhadithu saminu 10 ba'da al-mi'a hadisi na 108 an abi hurairah radiyallahu an an sabo daga aba hurairah Allah ya ƙara masa yarda qala yace kana rasulullahi kasan dai aba hurairah ya zo na gaban wa gaban manzon Allah dalibin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma duk sahabbai sun yarda cewa Abu Huraira malami ne ko kun fahimta annabi da kansa ya yarda Abu Huraira malami ne ai ka san in ka ji mai kudi ya ce maka wane mai kudi ne ya san waye ko to annabin Allah ya ce Abu Huraira malami ne ya nuna malami ne kuma rayuwar da ya gaban manzo Allah ba ta shim ba ta doguwa bace amma ya tara karatu cikin sahabban annabi kaf ya fi kowa kawo hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaf gaba daya to yake cewa kana manzon Allah ya kasance yad'u yana roƙon Allah cikin sa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal ga abinda annabi yake faɗa in yazo tahiya ta ƙarshe yace Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka da kariyarka min azabil qabr ka tsare ni ka kare da azabar kabari kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai azaba cikin cikin kabari ba shakka mu ahlus sunna mun yarda eh ba ma kunkunto ba ma shakka cikin kabari akwai azaba dan annabin Allah ya roƙa yace ya Allah ina neman tsarinka ka tsare daga azabata kabari wa azabin nari kuma Allah ka tsare daga azabar wuta wa min fitnatil mahya ya Allah ka tsare daga fitinar rayuwa shawa ta rayuwa da kuma ruduwa ta wannan rayuwar duniya akwai ruduwa cikin ta ko to in ka roki wannan addu'a in Allah ya karba ka za a tsare ka da ruduwar ta duniya duk wani abu da ya shafi eh lamarin duniyan nan dai na shawar rayuwar duniya da kuma sharri na duniya to Allah zai tsare ka da shi wal mamat da kuma waton fitinar mutuwa kaga akwai fitina lokacin mutuwa akwai fitina bayan bayan mutuwa dan wanda bai da imani za a fitine sa za a ce ya fito dora da ya fitar da ransa ya bayar sannan kuma idan ya shiga mutu ya shiga kabarin aka sa shi a kabarin kuma akwai azaba ya ga tashi kiyama ma kuma akwai azaba Allah ya kare mu ومن فتنة المسيح الدجال لكم الشر فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال ko wannan karatu ne mai zaman kansa in muka samu lokaci zamu shirye muhadara akan ad-dajjal sifofinsa da yanayinsa da kuma irin yadda zai zo a duniya wannan ba karamin hatibi bane dajjal wannan ba karamin hatibi bane akai abinda kaga annabin Allah ya roki tsarin Allah daga gare sa ka san ba karamin abu bane ko to dajjal zai zo duniya daga cikin alamatu sa'a zai kewaye duniya baki ɗaya malam duk duniya ko ina sai ya je ba wani gari a cikin duniyan nan da dajjal ba zai leka ba babu banda gari guda biyu wanda zai zo amma ba zai shiga cikin garin ba zai zo garin guda biyu amma ba zai shiga ba zai zo garin makka zai tar da Allah ya ke turo mala'iku sun kewaye ta suna gadinta da madina ita ma an kewaye ta da mala'iku zaka ba zai iya shiga ba wane mutum inji mutuwa zai tsaya bakin kofar maka daga waje bai shiga ba sai ya kira jama'a ya ce jama'a dun namu irin namu ya hito irin nasu sai ya fito kuma irin nasu ya mutanen banban kenan sai shi mutanen banza ne mutanen saboda ijiya guda ke gare su ido ɗaya gare su kuma tsaka kai kuma an rubuta masa kafirun kafiri ne kuma Allah ya bashi wasu abubuwa da fitbatarwa yana batar da mutane daga cikin abin da Allah ya masa ko idan yazo yace maka shi zai da'awar ilahantaka cewa shi Allah ne zai ce maka shi Allah ne idan ka ki yarda sai ya tambaye ka wace aya kake so a nuna maka za ta tabbatar maka da cewa shi Allah ne sai ka ce kana son ruwa sama ruwa sama ta bude da ruwa sai ce sama ta kwararo da ruwa har da kankara kuma nan take sai garo suna sauka ya ce ruwan ku tsaya haka kawai sai su tsaya sai su doki kuma bai ta in aka yi maka wannan baka fahimta ba sai zo da kai makabira makabarta sai ya ce ina kabarin babanka anan sai ka nuna sai ya ce sai kira baban mutum wani taso sai ya miƙe yana cikin kabarin fa sai mahaifin mutum ya taso sai ya miƙe sai ya tambaye wannan wanda ya taso cikin kabarin ni waye sai ce kai ne shi kai ne ubangiji a ce wasa sai ce to hado ka mutu sai ce ya kai imani ko baka imani ba annabi ya ce idan mutum bai yi imani da shi ba sai ya sanya zart zart ai musan zart ko si wannan sai ya yanke sa to duk wanda ya yanka manzo Allah ya ce ya tabbata cikin aljanna kenan duk wanda ya imani da shi kuma wuta har abada inji manzon Allah Allah ya kare mu to kaga wannan ai ya kamata a nemi tsarin Allah da sharrin sa ko kuma zai zo da kyalekale na rayuwar duniya saboda ana gab da tashin kiyama zai zo Allah ya kare mu da sharrin sa wa fi lafdhin li muslim a wani lafzi na al-imam muslim yace idza tashahada ahadukum idan dayan ku yayi tahiyya falyasta'id billahi min arba'in roki Allah ya kare shi da abu guda hudu jama'a daga yau duk wanda zai yi sallah karka yarda ka sallame sallah baka roki Allah ya tsare ka da abu guda hudu ba abu na farin Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah ka tsare daga azabar jahannama kaga jahannama musiba ce nan muka faɗa muka ambata cewa wata ran manzon Allah yana zaune sallallahu alaihi wasallam a garin Madina sai ya ji kamar kamar an tada bom haka kamar wani abu ya farce garin Madina kowa sai ya zabura annabin Allah ya tambaye sahabbai kun san me ya faru suka ce a'a manzala ce wani dutse ne Allah ya bude kofar jahannama ta sama da kusan jahannama kasta take jahannama a kasta take to Allah ya kwararo dutsen shine dutsen yake tafiya tsawon shekara 70 yana gudu sai ya zo ƙarshen jahannama kenan kaga kuma ta kowa ne mitsarin Allah daga kuma jahannama fa unguwa unguwa ce karce karce ne ko kun bayyana karce hadisan annabi sun tabbatar da jahannama unguwa unguwa ce dan akwai unguwar ka sai da kasan kamar kamar gari in meri ta yanka nan yayi can tsada haka ne to ko jahannama akwai inda in kaga mutum to ba karamin iska bane a duniya ba karamin iska ce wa Allah ba a duniya Allah ya samu wani lafiya Allah ka tsare mu da wannan wutar to sai an bato hadisin Allah ya tsare da azabar kabari saboda kabari yana fitinar mutum ana wa mutum azaba a ciki sannan kuma da azabar mutuwa da ta rayuwa da kuma azabar masihar dajjal wannan addu'ar sunna ce duk wanda zai sallah ya ambata yayi wannan addu'ar ya riki Allah subhanahu wataala ya kare sa daga wayannan ababe guda guda hudu Allah ya kare mu daga su alhadisu tasi'u 10 ba'da al-mi'a hadisi na 119 hadisi na 100 ana Abdullah bin Amr bin al-As an Abi Bakr as-Siddiq daga Abdullah dan Amr dan As Allah ya kara masa yarda daga abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda duka wayannan sahabbai ne kaga tun cikin karatu mu sai yanzu muka ji da hadisin abubakar siddiq bai cika bai cika magana ba shi amma yafi kowa kusanci da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma hadisan sa kadanni ne baya magana amma aiki kam su wajen aiki kaza akwai mutanen da su in surutu ne su ne mai yar a wajen surutu amma wajen aiki kuma ba sa da kokari akwai wanda kuma wajen aiki su ne manyan kuma ba ka ji ɗiminsu to so abokan ne siddiq duk fa inda manzon Allah zai jera nan duk inda annabi zai jera nan sallallahu alaihi wasallam yace annahu qala li rasulullah shi abubakar siddiq ya ce wa annabin Allah allimni du'a'an ad'u bihi fi salati ya annabin Allah koya min addu'ar da zan dinga roƙon Allah ne a cikin sallata qala sai manzon Allah ya ce da shi kulka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Abubakar ya ce ya annabin Allah koya min addu'ar da zan yi cikin sallata sai annabin Allah ya ce wa Abubakar ne siddiq kace Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi Allah ni na zalunci kaina akwai wanda bai zalunci kansa ba akwai wanda baya zalunta kansa babu shi a duniya babu shi inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman kasiran kuma zalunci mai yawa abu nawa Allah ya ce kada ayi kuma muka yi abu nawa Allah ya ce ayi muke sako-sako a kai duka zaluntar kai ne wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma ba wanda ke gafarta zunubi a duniya sai kai Allah ko akwai wanda ke gafarta mutu na'am akwai wanda ke gafara in ba Allah ba hatta manzo Allah bai gafara zunuban bayan Allah ba dan da annabin Allah yana gafarta zunuban bayan Allah ko to da an gafartawa Abdul Muttalib aga ne da Abu Talib da ya gafarta musu saboda sun bashi gudunmuwa a rayuwa amma ina al'umuru biye da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kadai sai ce ya gafarta kuma an gafarta maka, sai dai kawai akwai abin da manzan Allah ya faɗa in kai kuma Allah zai yahe maka, akwai abubuwa da dama yanzu misali daga ciki, mutum ya yi arwalla, ba mu sallar magariba ba, yanzu idan kayo magariba zan wali shayi, duk abin da za ka yi na ƙaramin laifi wanda bai kai kabira ba in kai arwalla Allah ya yahe maka shi. hadisi ingantacce duk abinda mutum zashi in dai ba babban laifi bane tsakaninka da Allah fa in dai bai kai kabira ba manya manyan zunubai to in kai arwalla ka wanke wannan zunubin gaba daya kuma daga juma'a zawa juma'a duk abinda mutum zashi na laifi in dai bai kai kabira ba to shi ma Allah ya yi mutum daga azumi zawa wani azumi duk abinda mutum zai in bai kai kabira Allah ya yi masa Allah na son mu shiga aljanna sai dai mu ne muka zaman to ga muka kamar mu ko to Allah ka samu aljanna da rahamarka ba dan ayyukan mu ba to sai annabi ke cewa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda ke gafarta zunubai sai sai kai Allah faghfir li maghfiratan min indika ya Allah ka gafarta min daga wajenka gafara Allah ka gafarta min gafara daga wajenka shi ho gafarar Allah shine in aka rubuta zunubin sai Allah ya ce a goyi kuma Allah bai waiwayawa wallahi alazim Allah bai waiwaye ba kamar wani bane kai wai laifi a zo a yi sauna a yi sulhu sai a gyara ku kuma gobe a yi sai a dawo yawa ka yi min haka ne shi Allah in kai yace ya yafe to an manci an wuce wannan guri an kare kai in ba Allah ba da yake yana gafartawa aida kana tsammanin wa zai shiga aljanna kai saboda Allah ko da sharrin sallon na aka barka da shi ko da sallon na aka barka da shi Allah shi maka hisabin portable kinka ita kadai ita kadai aka bar mutun da shi kana ganin zamu yi ta wannan fa har har ya alfi sati bai saurari alkhairi a wayarsa ba bai karanta alkhairi a ciki ba to in aka ce za a masa hisabi akan wannan kaga abu ne mai girma ko to amma sai dai Allah yana ga Allah gafurur rahimun sai ce warhamni kuma Allah ka ji kaina ka tausaya min innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara kuma Allah kai ne mai kai ne mai jinkai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma ya cika mu Daka wannan ita ma addu'a ce da ake son mutum ya yi a cikin sallah, ana yin ta ne cikin sallah ba bayan sallah ba, in mutum ya samu dama bayan kayi salati, kayi tahiya, kawo manzan Allah salati, ka roƙi Allah ya kare kada abu guda hudu, to inda kuma lokaci sai ka roƙi Allah gafarar wa'innan ababen, an so mustahabbi ne kai. Hadisi na kusan ƙarshe da za mu rihe a kansa, shi ne hadisi na 120. an Aisha radiyallahu anha daga Aisha matar Annabi Muhammad kun ga wannan Aisha ko ala gidan Annabi sallam Annabi ya tara mata to daga cikin su wayannan matan ba jahila a cikin su dukkanin su malamai ne sai dai Aisha radiyallahu anha wa ardaha tana cikin sahabbai malamai a cikin a cikin gidan Annabi sallam har maza daga cikin sahabban an manya manyan sahabbai su kansu suna zawa wajen Aisha suna suna neman hadisi suna neman karatu kasancewar ta malama su kansu fa mazan za ta tsire musu ana a majalisi bayan rasuwar manzon Allah sai a ga wa zai walwale wannan fatawa ta ce aje wajen matar Annabi Muhammad ana zuwa ta ce ai abu kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne kaga amfanin kenan to sabanin mu yanzu galiban matan malamai ba sa karatu ka ku lura ba galiban da matan ustazi ba su karatu ba wannan ba su wace irin musiba ba ce ta gaske malami da mace uku ba malama cikin su gaba daya wannan bayan gace ta karanta maka hizbi dai akai ba za ta iya ba wannan ba hizbi da wani a watan fa kawai fatiha girgin ma ba za ta iya karantawa ga ya an shiga cikin rudani ku da kamata malamai ai koyi da ku ai ba haka ne su ma dai sun bai da kowa ke son kawai an dauki farin ne ake bukata ba Allah ya samu wani lafiya kada take cewa ma sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata manzon Allah bai taba yin sallah ba بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح bayan wannan surar ta sauka a kansa idza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah yazo da kuma budi na Allah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane na shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a salati fasabbih bihamdi rabbik in wannan ya faru to kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi ubangiji gafara innahu kana tawwaba shi Allah mai yawaita mai yawaita karbar tuban bayinsa ne to tunda manzon Allah aka saukar masa da wannan ayar ko tace illa an yaqula fiha in yayi sallah sai ya fada a cikin sallah yace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wa fi lafdhin kana rasul yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli tace tun daga aka saukawo manzon Allah wannan duk in yazo sallah zai ce subhanakallahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah rabbana ya ubangijinmu wa bihamdika kuma muna ƙara godiya da jijjina gare ka allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min annabin Allah fa jama'a wani sallah wani laifi manzon Allah yi sabo da guda da annabi wani ne babu domin ma'asu shi ba ma'asumi ne Allah ya kare sa to amma kuma zai roki Allah to ai kaga so ake ni da kai mu dinga yi fa ai koya mun ne ake yi saboda mu muke yin laifi baya yi to saboda muna da laifi da yawa a wajen Allah sai aka nuna mana hayoyi da yawa da zamu bi dan Allah shi yahe muna to manzala na cewa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfir li ya Allah ka gafarta min a wani lafazi annabin Allah yana faɗa ne a cikin sujuda da kuma ruku'i manzon Allah yana faɗa cikin sujuda da kuma ruku'i a fa'idar wannan hadisi jama'a in ji su malamai suka ce dilala ce yana nuna cewa idan ka zo idan ka zo ƙarshen shekarunka idan mutum ya manyanta ya girma to ana son yawaita istighfari idan mutum ya sha shekaru a duniya to ana son ka yawaita istighfari ka koma ma Allah subhanahu wataala sabanin wasu datti zaka ga mutum ya sha da shekaru gashi ya tsufa amma bai farcace ba ba ku gani daga mutum gashi na duk ya hurhura eh na wani lacizo da wani lacizo ne aka kama shi tare da ƴan tata aka kai komisariya sai inspector ke tambaye saboda Allah baba me ya kaka cikin cikin wa'annan yara kana wannan abu ya lalacewa lalacewa Allah ya sauke kaga in ba lalacewa ba mutum ya fara burhura kaga alama ta cewa me kana kusa da kabari kuma a musulunci fa a shari'a in kaga mutun da hurhura to an karantar da mu mu girmama shi ba za ce ina ga cikin girmama Allah ka girmama mutun guda uku a rayuwa in ka girmama mutun guda uku kamar ka girmama Allah ne na fare ma'abuci alqur'ani hamilul qur'ani wanda Allah ya sare ma qur'ani ana so ka girmama sa na biyu ma'abuci hurhura duk mutum mai hurhura ana son ka girma ka darajanta sa na uku wanda yake shugaba adili shugaba adili shugaban da yake adalci girmama sa kamar ka girmama Allah subhanahu wataala ne kuma mutun da hurhura kuma bai bar wasu sabanni ba wannan ba ya tsuhon ma kuma bai bar bai matan banza ba ya fatsuha ya kuma bai bar bai matan banza ba Allah ya sauke Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da muka karanta kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna muna tawassuli da sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna ya Allah wannan kasar ta mu Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan damanar da muka samu ya Allah ka tsare mana wannan cimakar Allah ka kai ta lafiya kuma Allah ka ba mu ikon cin ta lafiya Allah ka sanya albarka ka ƙara albarka a ciki ɗan kasuwanmu manya da ƙanana Allah ka ƙara albarka cikin kasuwancinmu wa'inda ba sa da sana'ar da kuma jarin kasuwancin Allah ka ba su Allah kai kake bayarwa Allah ka iya mun abin da ba ma iya kawo na mu duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka amintar da mu da shi wannan karatun da muke yi Allah subhanahu wataala ka ƙara mana ikhlasi a ciki ka sa mu yi dan kai kuma mu bari dan kai subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا